يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يوصلها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى من مولى شكرة الله يبام لا داشي وبنجي مدى سركي yana bayyana wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama cikin wannan alkur'ani mai tsarki mai girma abubuwan da suka auku tsakanin annabawansa da aike su ga al'ummun da suka riga larabawa wayanda annabi yana daga cikinsu kuma ya zo musu da alkur'ani mai girma cikin waɗanda ya ba shi labarinsu abin da ya auku tsakanin annabi ibrahima wanda yana iraq da sauran wato mutanensu mutanen zamaninsa zamanin namrud bin kan'an walaƙad ataina ibrahim rushda ubangiji yana ce hakika mun ba ibrahim alaihi salam shiryarsa mun ba shi ilimi sanin halal da haram da kuma sanin abin da yake wato na shirka da na tauhidi duk gaba ɗaya mun ba shi mun nuna mun koya masa wannan tun gabanin wato abinan aikowarsa tun lokacin da yana yaro Allah Ubangiji ya koya masa hujjarsa ya koya masa ilimi ya nuna masa gaskiya ya ba shi hujjar da za ta tabbatar da gaskiya ya sanar da shi da wannan wato sani na sosai min qablu wa kunna bihi alimin Allah Ubangiji yana ce lalle mun kasance muna sane da shi da abin da ya tantu da shi
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون كتنا لوكتين ليجا بابنسا da jama'arsa menene wa'annan gumakan da kuna musu bauta menene hakikanin su wa'annan gumaka me amfanin su
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا سنكي مسا وجدنا آباءنا لها عابدين wata mun tarar iyayenmu da kakanninmu suna bauta musu ba wata hujja dama hujjar jahili ai mutane suna yin abu kaza ni ma nayi amma mai hankali dole zai binciki abun ya san hakikani shi shin daga wane ne ya zo umarni ko kuma yin wannan abu daga wane ne daga Allah ne ko daga waninsa to annabi ibrahim salam Allah ya koya masa hujjarsa tun farko ya tambayi mutanensu wayannan gumaka da kuke bauta musu menene hakikanin su suka ce ai mun tarar iyayenmu da kakanninmu ne suna bauta musu tun da ita ce hujjarmu
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال سيتي مسا يتي ما بابنسا لقد كنتم سنك- كن كسانشي ku antum ku da wa aba'ukum da kuma iyayenku fi dalal mubin kuna cikin bata bayyananna cewa kuna cikin bata ne kuka bi wa'annan gumaka ai ba a bauta a gumaka ba a bauta ma wanda- wa- wani makhluki wanda yake Allah ne halitte shi Mhm.
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين Ƙwaro suka ce masa, shin maganan nan da ka gaya mana ka faɗa ga wasa kake yi ko da gaske ne ka faɗe shi, da gaske ne kana nufin waɗannan gumaka ba su da amfani kuma iyayenmu da kakanninmu suna cikin ɓata da gaske ne kake kake- ka faɗi haka daga wato da gaske ne ka faɗe ka?
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن sai yake musu i na faɗi na faɗi wannan da gaske ne nike nufi abinda na na faɗi na faɗi wannan da- dalilinsa cewa Allah shine ubangijin ku Uh, ubangijin sammai da ƙasa allazi fatar wanda ya halicce su shine ubangijin ku wa ana ala zalikum min shahidin kuma ni shaida ne akan cewa Allah shine mahalicci wayannan gumaka ba su da iko yin komai wato a- a- a- sun hal- halitta ne kamar ku ba bambanci tsakanin ku da su balle ku yi musu ibada وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين tallahi la akidanna asnamakum kuma zan rushe waɗannan gumaka naku na rantse da Allah na sai na rushe waɗannan gumakan ku bayan kun je sallar ku da kuke yi na gumaka a jeji shi ma an ce masa ya tafi tare da su amma shi ya ƙi tafiya ya nuna ba shi da lafiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce annabi Ibrahim bai taba yin magana wanda yake ba ba da manufa ba wanda za a dauke shi kamar ƙarya ne sai uku lokacin da yake wa Fir'auna ya nemi matar shi yace yar uwa ta ce wato yar amminsa ne amma su yar dan uwa in an faɗa shine wanda uwa ɗaya uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ta shi yake yar uwa ta ce to wannan kaga ya faɗe ta ba daidai bane a bisa urfin su amma wajen urfin mu a nan ai dan uwanka ko na addini ko na ƙasa ko na abin nan duk dan uwanka ne in ka faɗe shi baka yi ƙarya ba annabi ibrahim ya faɗi haka haka kuma lokacin da aka ce ya je tare da su bauta gumaka yake inni saqim ni bani da lafiya ba zan iya tafiya ba don ya zauna don ya rushe waɗannan gumaka to wannan ma kalma ce wadda yake ba daidai ba Mhm.
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون fajalahum juzazan da ya rushe su ya sanya su yanke yanke duk ya ɓata wata ya halakar da su illa kabiran lamta ya babban su din ne ya rata ya gatari a wuyansa ya bari su zo su da su da su gani la'allahum ilayhi yarji'un
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين Fa- mhm. qalu man fa'ala hada bi alihatina wane ne yayi wannan wato akan gumakanmu lalle azzalimi ne wanda yayi wannan sai wasu cikin mutanen gari sun ce qalu قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم a cikin gari wani yaro wani wani saurayi ana ce masa Ibrahim shi ne yake zagin sa yana bata su yana ce gumakan ba su da amfani ko قالوا ko, ko watakila shi ne yayi wannan
قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون fatu bihi ala ayunin nasi a zo da shi gaban mutane gaban kuma sarki abin nan namrudu a zo da shi a can gaban sarki so don mutane su ba da shaida Allah ya shadun don su halarci su halarci tambayar da za a yi masa kuma su ji amsar da zai bayar kuma su ba da shaida akan abin da za a yi masa
قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم da aka kawo shi gaban sarki sai aka tambaye shi kai ne ka yi wannan da gumakanmu ya ibrahim kai ne ka rurrushe su ka sare su ka zubar da su haka kuma ka rataye gatari a wuyan shi babban su قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون sai ce قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون yace to ai ku tambaye su wato wannan babban su shi yayi musu wannan shi ya sare su ya rushe su kuma ya rataye gatari- gatari a wuyansa ku tambaye su in suna magana in idan suna magana to shi kenan abinda kuna yi daidai ne kuma shi kuma wannan wannan gunkin da abinda ya yi musu daidai ne mhm.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون Kuka gane ashe ba yana nufin abin da ya faɗa ɗin nan cewa a ko- a gumaka babban su shine ɗin ba shine nufinsa ba shine kalman da ya faɗe ta ba na gaskiya na uku faraja'u ila anfusihim da suka su- ya ce musu to ku koma ku tambayi ku tambayi babban su wanda wanda shine babba gare su ku tambaye shi waye musu wannan in dai suna magana farajau ila anfusihim sai suka koma ga kansu sun- sun yi wa kansu wato sun sun ba kansu laifi faqalu innakum antum zalimun ku ne azzalimai kun zalunci kanku da cewa wato za ku tambayi ibrahim irin wannan tambaya ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
La- ثم نكسوا على رؤوسهم sai suka koma wa kansu laqad alimta ma haula yantiqu kai ma ka sani waɗannan gumaka ai ba sa magana yace to ba sa magana kuna bauta musu
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال sai ibrahim yake musu afa ta'buduna min dunillahi shin da hankulanku da komai naku da abin da Allah ya baku na fahimta kuna bauta ma wanda baya amfane ku da komai kuma ba zai cuce ku da komai ba shi da ikon yin komai gumakan nan أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تقتلون da ku da abin da kuna bauta masa shin ba ku da hankula ne wayannan abubuwa ko ne kun shirya su ta yaya za su zama su ne iyayen gijinku قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين to sai suka ce ya za a yi da wannan shi ne dai mashawartan namrudu suka ba shi shawara lalle wannan wannan yaro ko kuma wannan matashi a kone shi wato a yi mishi a tara a- a- a a tona rami a kewaye ta da garu tsakani da sama kuma a zuba a zuba itace a cikin wannan rami tsawon wata guda ta kowace jiha na ƙasar ka a ku- a fura wuta a cikinta a ajiye shi a cikin majajjawa a jefe shi ya je faɗi a cikin wannan wuta wutan ta ƙone shi an huta daga fitinarsa Mhm.
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم to ƙulna da suka shirya wannan aka ƙona wutan har tsuntsu ba a iya wuce tsakanin wannan wuta da da sama to ƙulna ya naro bangi ya ce kuma a lokacin da aka jefe shi din nan wato mala'ikun ruwa sun zo sun ce masa ko zai musu yana son su nemi su roƙi Allah ya ba su izini su zubar da ruwa akan wutan ne ko ya za a yi jibril ya zo masa ya ce masa ai sanin shi abin da nake ciki ya fi tambaya na saboda ka gare ka kam dama bana da bukata ga Allah kuma ba zan tambaye shi ba don shi ya san duk abin da nake ciki
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ya na rukuni bardan mun ce wa uta ki kasance sanyi wa salaman kuma sanyi mai lafiya ba sanyi mai sa cuta ba ala ibrahim ga ibrahimu alaihi salam وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا سنشي واتسنسو سينشي شري سيدي الله أبنجي ya rushe makircinsu da sharrinsu duka ya maida su su ne masu taɓewa masu hasara ba su yi nasara a kansa ba shi ya yi nasara a kansu ya zauna cikin wannan wuta kwana arba'in wasu sun ce kwana hamsin ana ta kone wutan amma Allah ya maida wannan wutan wani gida ne mai daɗi mai zaman daɗi duk abin da ya nema yana samu mala'iku suna kawo masa ba shi da wani wahala ba shi da wani abun nan har dai wannan lokaci ya wuce ya fita yace a rayuwarsa ta duniya bai taba zama mai daɗi a wuri mai daɗi kamar wannan lokacin da aka jefa shi wuta ba
ونجيناه ولوطا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين da Allah Ubangiji ya ba shi nasara a kan Namrudu kuma Namrudu Allah ya mishi bala'i abin nan sauro ya shiga a cikin hancin shi yana ana so a cire shaidan ya ce masa ai da da ka yarda za a yanke kanka nan za mu sa maka kai na zinari ya fi maka ya ce ya yarda a yi masa sai aka yanke wuyansa daga nan ya rasu mutane shi suna koka iblis kuma yana dariya wato shi da ya yi nasara akan wato kashe wannan namruzu jibril ya ce masa ka kashe wannan mutum ka yi wannan saboda allah ya gafarta maka ka samu aljanna a na yi dai don in yi dariya ne ba ban yi shi don in shiga aljanna ko abin nan ba to haka dai wato allah ubangiji ya halakar da namruzu ya ba Ibrahim da Lot kuma wa Lot dan dan uwan shi ne ya girma tare da shi ya ba su dama su fita daga kasar Iraq su zo kasar Sham ta hanyar Masar to da suka je Masar ne aka aka aka ba shi Fir'auna lokacin labarin cewa Ibrahim wani bako ya zo yana da mace babu irin ta wajen kyau wato shi kuma bakon bai san kowa ba a garin nan ya zo Fir'auna yake to ai ina so matan nan a kawo mun ita da dare sai aka kawo masa ita ya ce mata in kin je shi annabi ibrahim in kin je wurin shi wurin wannan zalimi ki ce yar uwana ni na tambaye an tambaye ni nace ke yar uwata ce to ke ma ki ce ke yar uwata ce karki karya ce karki karya ta ni a gaban su ki faɗi da abin da na faɗa din nan to da ta je ya tambaye ta shi fir'auna ta ce ni yar uwarsa ne yace to shikenan ya miƙe hannu zai kama ta sai hannun ta kange ta bushe sai ya ce mata ku roƙi ubangijinki ya bar hannuna ni ma zan barki sai ya barta sai ta yi addu'a ta Allah ya bashi lafiya daga nan kuma sai ya koma ya miƙe hannu kuma har sau uku to ƙarshe dai Allah da na ƙarshen nan da kyar ya samu lafiya sai ya ce to ki bar wuri na ki tafi to sai ya ba ta kyauta hajara ita kuma baiwa ne yake mata da wannan ta yi miki aiki don na na bata miki lokaci ki je wajen wajen dan uwanki ku tafi ba na son ku a kasata sai suka fita hajara kuma tana tare da wato sarra daga nan aka fita to da aka fita ita sarra ta ga ba ta haihuwa kuma ta ga wannan yarinya watakila samu da amma lokacin sha'anin kishi bai tasar mata ba sai ta ce ma annabi ibrahim na baka wannan yarinya kyauta to shi kuma ya karbe ta baiwa to sai ta yi ciki ta haifa masa da isma'ila lokacin da ta isa ta yi kyau sai ita ce ma ta ba da shawarar a fuffuda masa wato hancinta da kunnuwarta don a bata ta to amma abun sai da ka ta je kasuwa kuma wata take mata tsofa ta ce ai ya kamata a sa miki zinari da abubuwa na ado a cikin wuraren da aka fudan nan za ki fi kyau kuma sai ta yi aka yi mata sai ta zo sai abun ya ba sai na ibrahim sha'awa kuma ya dami ita sarra sai ya Allah ya yi masa wahayi cewa ka ɗauki wannan baiwa ka kai ta can makka inda ɗaki na yake ka zaunar da ita a can wato ta zauna a can ɗaki da mala'iku suka gina ɗin nan wurin yana can daga baya yaron in ya girma yaronta in ya girma zai iya ya sake gini shi kai da shi za ku gina shi za ku sake gina shi wannan gida ya zama nashi shine wurin shi har lokacin da abin nan lamarinsa zai bayyana to haka dai aka yi annabi ibrahim ya ɗauki wannan hajara da ɗanta tana ciki da shi ko kuma ƙarami ta ya kai su a can wato makka ya aka ajiye ta a cikin wurin ka'aban nan ko kuma wurin hijir na isma'il din nan aka zaunar da ita aka zaunar da shi ita kuma ta zauna ana nan ana nan har daga baya ruwan da ta je da shi da dabino sun kare sai ta fara wato neman ruwa don ɗanta ta shi ne ta gudu tsakanin safa da marwa har sau bakwai ba ta ga kowa ba to can kuma sai ta ga wani tsuntsu ya zo wurin ɗanta ta ji tsoro shi mala'ika jibrilu ne ya zo kuma sai da aka zo sai ta ga inda yaro yana ta aka kasa yana buga da kafafunsa ruwa ya fara fita daga nan zamzam ta zama zamzam kuma an samu ruwan sha an samu wurin kuma an samu ruwa ya kwanta a wurin to haka dai Allah Ubangiji ya ba annabi Ibrahima nasara ya ba Hajara nasara ya ba Ismail kuma daga baya nasara Ka'aba ta zauna daga baya mutane Laraba kuma Nuhum din sun ga wato tsuntsaye suna wani ce wannan wuri da dai mun sani ba ruwa to me ya faru ne waɗannan tsuntsaye ko ba sa zuwa wurin ba ruwa aka zo aka samu kai ruwa to ita ce ta ce musu to za ku zauna a nan tare da ni amma da sharaɗin ruwan nawa ne ko za ku amfani da shi amma za ku biya ni sun ce mun yarda to daga nan makka ta zauna ta zama gari waɗannan kuma sun bar garuruwansu na ƙasar yaman kuma komai ya tabbata
ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة Allah Ubangiji yana ce mun bashi mun ba annabi
ونجيناه ولوطا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين mun kubutar da shi shi da Lutu alaihi salam zuwa ƙasar da mun sa mun sanya albarka a cikin ta ga mutane ita ce ƙasar Sham inda duk wani wato lambun ƙasa da menene da 'ya'yan itatuwa da duk da akwai a duk abubuwan rayuwa suna nan Allah shirya su a ƙasar babu irin su a da ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة muka bashi wato daga baya shi Ibrahim din mun bashi wato ɗansa Ishaq da ɗan ɗan shi Yaqub duka mun ba su mun bashi su kyauta su zama su ma magada ne gare shi وكلا جعلنا صالحين ɗaya a cikin su mun sanya shi ya annabi ne daga shi annabawa manzo ne cikin manzanni
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا mun sanya su limamai ne suna shiryarwa zuwa tafarkinmu bisa abin da aka saukar musu cikin littattafansu وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة kuma mun yi musu wahayi a cikin littattafan da mun saukar musu da umarni da muka ba su ai kyautata ai kyautata ayyuka ga mutane yin aikin alheri ga mutane kuma mun ko- mun nuna musu yadda za a tsaya da sallah za a ba da zakka shi ma dai kyautata ga mutane ne wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance su masu tsoron tsoron Allah ne gare mu mhm. wa kanu lana abidin mhm.
ولوطا آتيناه حكما وعلما Lutu kuma muka bashi wato hukuncin bashi annabci kuma mun bashi ilimin annabci wa anjayna wa najjaynahu tabas ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث kuma mun kubutar da shi mun fitar da shi banda matan shi daga garin da tana aikata ayyuka na Lutu ayu- ayyukan banza إنهم كانوا قوم سوء فاسقين yana tare da su a wannan wuri wato na albaharul mayyit na kasar kasar jordan to su- wato waɗannan mutane mutane da yana tare da su nan mutane mutane sharri ne fasikai suna wato suna zuwa ma- suna zuwa mata ma- maza maimakon mata ko suna amfani da maza maimakon mata kuma wannan sunna mummuna na lutsun nan da gare su aka karba وأدخلناه في رحمتنا kuma mun sanya shi a cikin rahamar su rahamar rahamar mu إنه من الصالحين Lutsu yana daga cikin salihan bayin Allah shi yasa an bi da shi ta farkin sayyidina Ibrahim alaihi salam wanda ya rayu a kansa ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوح كان بتي نوح إذ نادى من قبل لوكتين ده يا كرام yana neman nasara a can gabanin zamaninka a zamanin shi ya roƙe mu kuma mun biya bukatarsa fastajabna lahu mun amshi kiran shi fanajjaina mun kubutar da shi wa alau da iyalansa da mutane 80 da ya dauka min al-karbi al-azim daga wato bashin rai mai tsanani ko kuma bakin ciki mai tsanani mai girma shine na tufana ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا kuma mun bashi nasara akan mutanen da suka karyata shi suka karyata wahayinmu suka karyata suka karyata ayoyinmu da muka saukar masa إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين so mutane ne sun kasance munana saboda haka mun nutsar da su duk gaba daya mun halakar da su da ambaliyar ruwa وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ka ambaci Dawudu da Sulaiman yayin da suka yi hukunci idh yahkumani lokacin da suka yi hukunci fil harfi a cikin gona gona na inabi inda wato awaki suka shiga suka cinye shi suka bata shi idh nafashat fi ghanamul qaum lokacin da waɗannan awakin mutanen zamanin su sun shiga wannan gona na gonaki na mutanen nan sun cinye abin da yake cikin su duka sai aka kawo ƙara wajen Dawud wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance mun san abin da suka yi kunci a ciki abin da Dawud ya yi da abin da Suleiman ya yi fatan cewa inda shi ne yana da hukunci zai yi ma duk mun sani to za a ji su wato da aka zo aka yi kawo kara a wurin sayyidina Dawud alayhi salam sai ya dauki awaki din ya ba masu gonaki kuma shi kenan an bar magana wata ya ba su awakin ya bar waɗannan kuma ba su da komai Sulaiman kuma ya ce inda ni ne zan yi hukunci wallahi ba zan yi haka ba abinda zan yi shine zan ba awaki din nan ga mutane da masu gonaki su yi amfani da madaransu su yi amfani da gashinsu su yi amfani da mansu da komai da komai nasu har idan waɗannan masu gonaki waɗannan masu awaki kuma sun nome gonan nan na mutanen nan ya har sun sun ya tashi yayi kyau sai mayar wannan gona ga masu gona awaki kuma mayar ma mai awakin kuma awakinsa da ni ne zan yi haka haka zo aka gaya sai na Dawud alaihi salam sai ce to haka ya yi kyau wannan hukunci ne wani yarda da shi ya warware nashi ya tabbatar da na Sulaiman.
ففهمناها سليمان Mun sanar da su mun nuna su wato mun ba Sulaiman dacewa a cikin wannan hukunci.
وكلنا آتينا حكما وعلما Kowanne a cikinsu Allah Ubangiji ya ba shi ilimi da hukunci.
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير Dawud Allah ya ba shi murya mai daɗi in ya rera karatunsa da zabura nasa yana yabon Ubangiji wato tsuntsaye da kuma duk da duwatsu duk suna ta abin nan suna ta tasbihi tare suna maimaita abin da shi ke faɗa saboda daɗin muryar shi وكنا فاعلين haka ko muka- muna yi
وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم kuma mun koya masa yin wani riga na surke wanda zai kare ku lokacin yaƙe yaƙen ku liyuhsina ku min ba'tikum don ya kare ku daga wato wahalar yaƙin ku kuma zafin yaƙin ku فهل أنتم mun شاكرون gode ma wannan ni'ima har Allah ya ƙara muku domin duk wanda ya gode wa ni'ima Allah zai yi mishi ƙari ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها wani sulaimana arrih Allah Ubangiji kuma ya ya ya ya yi wa Suleiman ya ya sauke wa Suleiman iska wanda tana tana da ƙarfi tana gudu da shi tana ɗaukansa daga yaman ta kai shi ƙasar sham maitul maqdis ya yi shari'a a can kuma da yamma ta komar da shi wato hafizatan tajribi amri tana tafiya da da umarninsa ila al-ardi allati barakna fiha zuwa kasar da mun sanya albarka a cikin ta kasar wato sham ko kuma kasar baitul maqdis wa kunna bi kulli shay'in alimin mun kasance muna sane da dukkan komai
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك kuma mun sauwaƙe masa wato shaidanu suna shiga cikin tekuna cikin koguna suna fitar masa da duwatsu masu kyau masu albarka wa ya'maluna amalan duna wasu kuma suna aiki wato banda wannan wasu ayyuka daban suna yi masa wa kunna lahum wa kunna lahum hafizin mun kasance muna kula da su muna kiyaye su har su idar da wannan abin da aka aza musu وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب كوا لوكacin da wato wannan cuta ta same shi na fitina ya Allah ya yi mishi bala'i wanda ya kama naman shi ya faɗi duk banda jijiyoyi duk sun faɗi banda dai kasusuwa ba abin da ya saura sai dai Allah ya kiyaye zuciyarsa da harshensa yana ambaton Allah yana magana idan an yi mishi magana
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر wato ya roƙe sai dai lokacin da ya roƙe mu to mun karbi masa addu'arsa wato mun karbi addu'arsa kuma mun yaye masa abin da ya same shi na wahala
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين wato ba mu yaye masa wannan bala'i da ya same shi kuma muka bashi iyalansa mun dawo masa da su wa mislahum ma mun ƙara masa irin su daga dabbobin da yana da su da sauransu dai rahmatan min indina rahama ce daga gare mu wa zikra lil abidin kuma ambato ne ga masu bautawa Allah Allah ubangiji yana wa sali bayinsa ibtila'i a duniya saboda ya ɗaukaka su haka sai na ayyub Allah ya aza masa bala'i bayan wadata fiye da dukkan mutanen ƙasan shi na kowane iri kuma Allah ya bashi wato jama'a ya bashi komai da komai amma kuma Allah sai ya kawo masa wannan bala'i har kowa ko ya ki shi banda matan shi kadai ita wanda zai ta saura tare da shi ita ce dai tana kula da shi har ta wahala har ta sai da gashin kanta saboda ta ciyar da shi ko ta yi shi to daga baya sai Allah kuma da ya daga hannunsa ya roƙi Allah Allah ya karbi addu'a ya ba shi lafiya ya dawo mishi da jikin shi ya dawo mishi da fuskar shi da komai da komai nashi kamar da kuma ya ba shi dabbobi fiye da da ya ba shi wadata fiye da da ya dawo masa da iyalansa da ƴaƴansa da duk wanda abin da ya rasa Allah ya nunnunka shi ya kawo masa shi to akwai lokacin da ta kawo masa wani abin da bai ji daɗinsa ba ya rantsa zai mata wato zai inda ya samu lafiya zai mata bulala wato ɗari to haka Allah Ubangiji ya ce masa to ka riƙi wani damki na na abin bulaloli ka taɓa shi ka buge ta da shi sau ɗaya ya ishe ka wannan kamar yadda zai zo cikin suratu abin nan fa.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل haka Ismail alaihi salam shi ma ɗaya daga cikin annabawan Allah wanda Allah ya aiko shi ya aiko su ga al'ummarsa wa Idris haka annabi Idris alaihi salam wa zulkifl da kuma zulkifl shi ma ɗaya daga cikin annabawa ne waɗannan dukansu suna daga cikin waɗanda Allah ya yi musu irin bala'i na zamanin su kuma sun haƙura na sai na Ismail da ya bayyana cewa baban shi ya ga ru'ya za a yanka shi ya gaya masa na yi ru'ya zan yanka ka ka yarda ya ce na yarda kuma ya babana za ka same ni ina daga cikin waɗanda an ambace su da haƙuri ba zan yi haƙuri ba abin da zai faru kuma da ya kwantar da an kwantar da Ismail zai yanka shi sai ya rufe idanu da ya bude idanu ya ga rago ne aka ajiye a wurin yaron yaron kuma yana tsaye to Allah ubangiji ya sanya wannan ta zama sunna gare mu muna yanka layya a lokacin da annabi ibrahim da ɗansa suka yi wannan kissa to haka dai Allah ubangiji yana wa bayansa ibtila'i Idrisa Idrisa kuma Allah ya dau ya da- bai- ya daga shi zuwa sama na hudu yana nan a sama har yanzu wa zalkifil zalkifil mhm كل من الصابرين dukansu suna daga cikin waɗanda Allah ya yi musu wani abu kuma sun yi hakuri da shi sai Allah ya saka musu da alheri
وأدخلناهم في رحمتنا mun sanya su a cikin rahamar mu mun sanya su cikin yardar mu Mhm.
إنهم من الصالحين su fa sun kasance daga cikin annabawa na Allah tabaraka wa ta'ala salihai na annaba su ne manzanni waɗanda sun jure sun haƙura har sun idar da abin da Allah ya ce musu su idar وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
wato ubangiji yana ce haka dukkan annabawan nan Allah ya nuna musu wato ya aza musu irin waɗannan bala'i kuma Allah ya ɗauke musu wa zannuni shi Yunus kuwa iz zahaba mughadiban yayin da ya gu- ya gudu bayan ya yi wa mutanen shi alkawarin cewa kwana uku idan ba su tuba ba bala'i zai same su kwana uku ta yi bala'in bai sauka ba ah to mai faru sai na zannun sai ya gudu ya ga mutane suna tafiya cikin teku sai ya gudu ya zo gunso ya ce yana so tafiya sai aka ɗauke shi ana tafiya sai wato jirgin ya tsaya a cikin ruwa ta ƙi tafiya suka ce dama al'adarsu in ta ƙi za a yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta faɗa wa kansa za a ɗauka a jefa shi a cikin ruwa sai ta zo ta faɗa a kan sai na abin nan yunus sai aka jefa shi a cikin wato abin nan a cikin teku sai sai kifin ya haɗiye shi to haka dai kamar kisarsa ta zo mhm.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wato da aka jefa shi kuma kifi ya- ya ya haɗe shi sai ya yi kira a cikin tekun cikin duhun ki- ruwa da duhun cikin ki- teku a cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya ubangiji babu abun bautawa da gaskiya sai kai kai tsarki ni ne na ni ne zalimin kaina wannan abin da ya same ni ba da gare ka ba da gare ni ne fastajabna lahu sai muka amsi kiransa
ونجيناه من الغم sai kuma mun tsirar da shi daga baƙin ciki mun fitar da shi daga fanabaznahu bil ara'i wato mun- mun fitar da shi daga cikin wannan kifi mun ka jefa shi a waje mun fitar masa da wato abin nan sagade kabewa ka- ka- kabewa ko kabewa ko kabewa kabewa to madalla Allah ya fitar masa wurin kuma ya raya shi fa- ya ba ya ba shi rahama a wannan wurin kuma ya gaya masa mutane shi ai sun tuba وكذلك ننجي المؤمنين haka muna tsirar da muminai waɗanda sun yi hakuri ga hukunce-hukunce na ubangiji gobe a lahira وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين haka kuma ka ambaci, ka ambaci zakariya a lokacin da ya kira ya ubangiji kar ka bar ni ni kadai matana wato ba ta haihuwa ba ta ciki Ah, ni kuma gashi na tsufa kuma ina jin ina jin tsoron wato dangi su zo su yi- su kewaye abin da na bari su bata su bata min addini su bata min lamura ya ubangiji kar ka bar ni ni kadai Mhm. fardan wa anta khairul warithin kai ne mafi wato kai ne da mafi dacewa da gadon ba- ga- ga- gadon bayinka فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له sai muka karbi addu'arsa wato wahabna lahu ya mun bashi yahya wa aslahna lahu zawjahu kuma mun maida masa matar shi ta za ta yi ciki إنهم كانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم سوء أن أن بعد أك أنبتا دكنسو كانوا يسارعون في الخيرات سنا غغاور أيكتا أبند أن أمون الهيرنا إبادة ويدعوننا رغبا ورهبا kuma suna roƙonmu kullum in suna neman wani abu ko kuma suna jin tsoron wani abu wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance su masu tsoro ne daga gare mu والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين kuma ka ambaci wanda ta kiyaye kanta daga wato zina ba wanda ya taɓa ta wato ba wanda ya taɓa ta wanda ta hasanar farja ta kai kanta fa nafakhna fiha min ruhina kuma mun busa wato wani wani daga ruhin mu a jikinta shine annabi isa jalnaha mun sanya ta ita da ɗanta ayatan lil alamin aya ce ga dukkan halitta abun mamaki wato mu'jiza ce ga dukkan halitta a ce wato haka Allah ya so bayinsa za su kasance wasu wato ba a haife su ba wato wasu dai wato kamar adam salam ya haifi hawa kadai ita mace ne maryam daga mata kuma ta haifi isa shi kadai ita maryam abin wato ta haifi isa shi kadai haka kuma sauran mutane wato an halici adam ba daga uwa ba ba daga uba ba shi kuma hawa kuma daga uba ba uwa isa kuma daga uwa ba uba sauran mutane kuma daga uwa da uba haka allah hikimarsa ta kasance ya halicci bayansa haka suke إن هذه أمتكم أمة واحدة wannan al'ummar ko al'umma guda ne duka wato musulmi da waɗanda ba musulmi ba an saukar musu littafi sun rike kamar ma'abota littafi e duk waɗanda sun riƙi tafarkin Allah sun bi annabi Ibrahima to sunansu al'umma guda ne al'umma ɗaya ne tak wa ana rabbukum fa'alni kuma ubangijinku ne ku bauta mini
وتقطعوا أمرهم بينهم
amma sun rarraba lamarinsu sun rarraba shi a tsakaninsu كل إلينا راجعون wanda damu da lamarinsu dukansu gare ni koma za su yi wato ubangiji na ga annabi sallallahu alaihi wasallam فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه duk mutumin da ya aikata ayyuka na alheri alhali kuwa shi mumini ne to ai Allah ubangiji yana ce fala kufrana lisa'i ba za a rage masa wato ba za a ce abin da yayi din nan ba ba za a mayar masa ba za a karba za a ninnan ka kara masa وإنا له كاتبون mu muna rubuta shi ba abin da zai tsere mana ba abin da za a manta da shi ko a bari وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ko kuma ya haramta garin da muka halakar da shi al'umman da muka halakar da shi da ita a duniya to ba za ta sake dawowa ba sai dai a cikin wuta gobe a lahira حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون har sai lokacin da aka bude yajuju wa majuju mutane yanzu dai sun dauka yajuju wa majuju ne mutanen china to to Allah dai ya ambaci cewa ta halitta ce daga 'yan adam waɗanda ba su da tausayi suna da yawa ba su da iyaka duk abin da ka ba su ba za su gode ba ba zai ishe su ba naka da nasu madun nasu ne kuma in sun zo sun samu ruwa a tekuna ma sai su shanye wato duk duniya ta bushe daga dukkan fuskokin alheri wayannan al'ummu daga baya ne za su zo duniya za ta kasance haka har sai lokacin da ya juju wa ma juju aka aka ture su aka hada su da mutane wa hum min kulli hadab yansun su daga kowane jiya suna ta fitowa suna ta zuwa ashe ba jihar china kadai bane wasu al'ummu ne za su zo a ƙarshen zamani suna ta barna
واقترب الوعد الحق to a lokacin da yajuju wa majuju za su fita din nan- za su fita din nan to wa'adin tashin kiyama na gaskiya yayi kusa
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا a lokacin za ka ga idanun waɗannan da suka kafirce idanunsu a buɗe suna ce kai mu ga abin abin da muna jin tsoronsa ya same mu يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين kai mu mun kasance wato cikin gafala cikin rafkanwa ga wannan abu da da ya same mu ba a ayun kasance masu zaluntan kanmu ne wato ba mu kula da wannan abu ba har ga lokacin shi yayi shi tashin kiyama
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون innakum
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون wato ku da waɗanda kuke bauta musu maimakon Allah dukan ku su ne abun fura a cikin wuta kuma mhm.
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها da a ce waɗanda kuna bauta musu ɗin nan iya eh, wato wato sun cancanci ibada kuma lalle sun kasance suna dangi dangantaka da uluhiyya ai da ba su ba su shiga wuta ba amma kuwa an sa su wuta ga sunan suna cikin wuta وكل فيها خالدون Za su koma dawama ne a cikin ta cikin azaba لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون suna da nishi mai karfi a cikinta kuma wato eh, ba- ba sa jin komai banda wannan nishi da suke yi
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون amma waɗanda kalmar alheri ta riga gare su wato eh, su wa- waɗanda sun yi imani sun faɗi kalmatu shahada kuma sun shaida wa Allah da kaɗaita da kuma shine ya cancanci ibada kuma sun bauta mishi din nan innal ladina sabaqa minna alhusna ulaika anha mubadun su waɗannan an nisantar da su ne daga azabar wuta
لا يسمعون حسيسها ba sa jin wato zafinta ko kuma azabarta وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون suna cikin duk abin da ransu yake so ne sun dawama a cikin ni'imomin Allah su shiga wannan su su fita wannan haka dai har dai wato kiyama gaba ɗaya mutane duk a hukunci a raba su kowa ya je gidansa لا يحزنهم الفزع الأكبر tsoro na babban tsoro na tashin kiyama din nan ba zai bata musu rai ba ba zai same su ba
وتتلقاهم الملائكة mala'iku suna taron su ta ko'ina da ko'ina suna marhaba da su هذا يومكم الذي كنتم توعدون shi ne ranar da aka yi muku alkawari da shi cewa Allah zai kyautata muku to a nan zai kyautata muku da guk- duk abin da ka- kuke so daga baya kuma sai ya nuna muku abin da ba ku taɓa gani ba shine ganin zatinsa
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب ranar da za mu naɗa wannan duka zai faru ranar da an naɗa sammai duk gaba ɗaya kamar yadda aka- ake niɗa naɗa li- eh, eh, gidan littafi ga kan littafi inda za a rufe shi كما بدأنا أول خلق نعيده kamar yadda na mun fara farkon halitta haka za mu fara su kuma mu dawo da su duka waɗanda sun rayu a duniya sai a zo da su can وعدا علينا إنا كنا فاعلين Umari ne mun ɗauka kuma za mu aikata shi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah Ubangiji yana ce ya tabbatar a cikin zabura cewa walaƙad katabna fi zikri anna an أن walaƙad الأرض katabna fi zaburi من بعد الذكر bayan at-taura wato Allah Ubangiji bayan ya tabbatar da cewa wato bayina salihai shi ne za su gaji duniya haka mun tabbatar cikin zabura cewa ƙarshen zamani bayina salihai su ne za su gaji duniya إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين sai a cikin wannan akwai sako ga waɗanda suke ibada وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ba mu aiko ka ba fashe ka zama rahama ga dukkan talikai shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga dukkan halitta قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ka ce musu ana min wahayi cewa ubangijinku mahalicinku abun bautawanku kuma shi ɗaya ne ba shi da biyu ba shi da na biyu ba shi da na na- kuma ba ba shi da abokin tarayya فهل أنتم مسلمون shin kun musulunta ko- ko za ku musulunta ko za ku dawama kan musulunci فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء in sun kafirce kuwa ka ce musu duk dai na gaya muku daidai kowa na gaya masa Ma- wanda an shiryar da shi da wanda an batar da shi duk na gaya muku saƙon Allah وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون amma ban san lokaci daidai inda lokacin da yi muku wa'adi da shi na cewa za a- za a kama kuɗin nan ban sani ba na kiya- tashin kiyama din nan
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون lalle Allah yana sane sane da duk abin da kuke bayyana shi da abin da kuke ɓoye shi ne daga aba- zantukan ku da ganawar ku da abin da kuke aikatawa وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين wa in adri la'allahu fitnatun lakum wato ban sani ba wata kila ya zama fitina ne gare ku wa mata'un ilahin kuma rayarwa ne zuwa ɗan lokaci ƙanƙani abinda kuna gani a duniyar nan
قل رب احكم بالحق ka ce ya ubangiji ka yi hukunci tsakanin bayan ka bisa gaskiya وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون rabbuna ubangijin mu arrahmanu mai rahama shine ab- abin neman taimako akan abin da kuke faɗa akan mu ɗin nan wato abin da kafirai suke faɗa akan musulmi Allah shine mataimaki akan su
to wannan yana cewa ko mai mai sallah kasar zai iya bin mai sallah na mazaunin gida in ya yi hudu ya jira shi matafi ya zauna ya jira shi ko ya zai sallama idan ya bi liman zai yi yanda liman yake yi kuma zai bar kafaru ya cika sallah amma ba zai zauna ya jira har liman ya gama ya zo su haɗu kuma su cika tare wannan mutane suna yi na san musamman hanabila to amma ba dole ba ne da ƙa'ida dai namu shine dai zamu zamu yi abin nan zamu bi liman kuma mu cika ma'ana dai shine karhancin da aka faɗa ɗin nan saboda ka matafi ya bar sunnarsa ya shiga wata sunna daban Mhm.
to wannan ma na tambayan ko mai wanda yake sallan jana'iza yake bin liman me zai karanta bayan kowane takbir kowane takbiri dai bayan sa zai zai karanta addu'o'in da aka shirya suna nan a cikin risala a karanta su a duba su to amma wasu malamai sun ce yana iya karanta fatiha sannan ya dura kansu addu'o'in da aka yi maliko ya karhanta wannan yace ba za a karanta alqur'ani ba akan jana'iza wannan ba yana nufin cewa ba za a yi ba za a karanta alqur'ani akan abin da a'a ai ya zo cikin wani hadisi wanda yake ya shahara kwarai kuma an an karbe shi da yawa cikin limamai sun karbe shi na karanta a karanta akan ma- ma- matattunku suratu yasin wannan ana karanta ta a gida ko kuma a kan kaba- a kan kabarin mutum ana iya karanta ta ko za ta amfana Mm.
to wannan ma na cewa eh, mai karantun qur'ani in ana kiran sallah zai dakatar ne ko ko zai zai bi yanda eh, ladan ke kiran sallah shi ma ya in maimaita yana so ya samu sunna in ya ci gaba da karatunsa ma babu laifi a kansa amma yana so ya ya yi riban kasuwanci gaba ɗaya tara lada yana iya tsayi da karatun ya bi liman ya wa mai kiran sallah ya faɗi sai ya faɗa ya faɗi ya faɗa in ya gama kuma sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wa tamma zuwa ƙarshe sannan ya koma karatun Qur'ani sa shi ma babu laifi a kansa Masha Allah. Tambaya na ƙarshe eh, mai tambaya na cewa ko lokacin da ake tayya motsa yatsa shi- shi ya fi ko- koko da ya ringa ya- ya ya- ya- ya tsaye da shi haka.
Eh, dai ya zo cikin sunna dai ana ana harraka shi ba wai a da kawai yake hana- hanafiya suna hana shekarun baya wani ya je afghanistan ya shiga masallaci sai yana ta yana kada eh, ya yatsa wani kusa da shi ya cire wuka sai ya yanke masa yatsarsa wannan ba ba- ba abin nan ba tatsuniya ba ne hakika ne ya faru har aka shiga kotu an yi abubuwa kansa ya shahara sosai matsalar kuma Allah ya kaddara wani mutumin Najeriya ma yana cikin masallacin ya gani shi ma ya ba mu labari to wannan ai masifa ne amma dai duka daidai ne in ka mika haka ma kana nuna tauhidi in ka mai da haka kuma ka mai da yatsar ka kulki kana dukan shaidan wato kana ka- har dukan shaidan da shi duk dai daidai ne ba wani abu a ciki in ka ka tsaya kan tauhidi ma baka yi laifi ba amma dai mu malikiya muna kada da hankali da hankali muna kadawa amma wasu mutane suna haka to wannan ba daidai bane Mm, Allah ya taimaka masha Allah Wannan yana cewa akwai eh, hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a so a sauke Qur'ani kasa da kwanaki guda uku. To ko wannan haka wannan hukunci ko a watan azumi ma haka yake ba a so mutum ya sauke Qur'ani kasa da kwana uku.
ba wai ba a so bane ya zo a hadisi bai fahimci alkur'ani ba mutumin da ya sauke shi kasa da kwana uku wato wanda ya sauke alkur'ani cikin kwana wato biyu ko kuma kwana ɗaya za a rubuta mishi ya samu hatma amma bai samu fahimta wadda ake so ba ma'ana dai bai karanta shi saboda ya fahimci ma'ana ba ya karanta shi saboda ya yi zikiri ya yi ambato da alkur'ani ko an gane abin da ake nufi saboda haka ba laifi ba ne mun tashi mun samu da yawa daga cikin magabatanmu suna yin wannan misali ya- ba- ban san na nesa ba amma na ba- ba- babana ni kansa idan ya tashi ka- eh, dare ɗaya kullum sai ya sauke ƙur'ani ya karatu karatu haka dai da tsakanin safe da yamma zai sauke sallah kuma kwana uku duk kwana uku sai ya sauke sai na goni isa ma ya gaya mini sai na goni isa waldam jilehe shi ya rayu tare da shi yake shekarunsu shi babana shekarunsa talatin a manguno shi goninsa kuma ya mini kwana shekarunsa goma sha biyar tare da shi ya gan shi a cikin wannan hali to amma in kana so ka haddace ka sauke qur'ani ya- ka karanta qur'ani kuma ka fahimce shi dole ka bi ka'idan bikrun uqudun yunus subhana ash-shu'ara ya fi mukafu bana wato ka ka bi ka'idar kwana bakwai bakwai kana sauke karatun qur'ani ka sauke shi wannan za ka samu hatma za ka samu fahimta a rubuta maka ladan harufa a rubuta maka ladar ayoyi a rubuta maka layan karatu la- ladan karatu a a yi maka komai da komai to saboda haka amma in kana iya hatan sai na Usman yana sauke alqur'ani wata rana tsakanin isha da magriba suna kara suna magriba lokacin suna bari kamar kusan sha biyu sai su yi sallan abin nan isha to sai na Usman daga magriba zuwa sha biyu din nan sai ya sauke qur'ani tun farko zuwa ƙarshe to a- wannan akwai karatu saboda ka samu lada akwai karatu na ka fahimta to wanda ya karanta qur'ani don ya fahimci ma'anoni wato tare da tafsiri ka zuciyarka kana karatu kana fassarawa din nan to inda ya- inda ya ce kasa da kwana uku kan baka fahimta ba amma in kana iya kwana uku wata kila ka fahimta cikin kwana uku ba hana ka ka ka sauke qur'ani cikin kwana uku ba a an nuna maka inda kana so ka yi karatu da fahimta to lalle lalle ya kai kwana uku akalla dai kwana uku amma am- abin da ya fi kuma kwana bakwai Allah ya sa da alheri